لهروهم مروا هودء وسلوى أرن لهروهم أي بحر البسيط مروا ها مروا هود مستفعل مروا هود مروا هود مروا هود مستفعل وسل فعل وأرن لهر مستفعل ووهم فعل basir ɗarin basir ne ko muryan hayat wa salwa a romu hawahu ne kamar na ya rigi yayi da alif ko rafi jirgin yanki ta ake kamar na da ta da nini ko nini nini ne a hannu a ba ya rigi ka za ka nafi ya kamila wannan su ne birane tara inda an take ruwa bayan fa ko bayan wayi waɗansu da yawa a ciki sun zo a ƙura'ani sannan shi amurin wato babu zo a ƙura'ani ya wani ta zo farka zo bayan ta an tabi ya bayan ta sai dai kamar misali shi murɗin misalin sa kamar faɗin mawaƙi يا نار سيري أنا لم فيها إلى سليمان فاستريها يا نار يا نار muhimmini da alif alif ake a jikin nomin alif baki sai kafi wato kaho ake rubutawa fili sun da ya bara sai kuma ya kuma rubutun nomin ya zai da ke rubuta fili a naɗan aini da nini da kashi da alif a jikin kafin a naɗan fasiha ta da sun da ya da ha ha ha shaɗe sai alif a gabansa fasiha ila sulaimana tanastariha tanastariha ya naku siri a naɗan fasiha ila sulaimana tanastariha to a nan siri amri ne shi yana magana da taguwarsa ne irin wannan shi ne ake kira ta shi a mai da abin da yake baya magana amma a mai da shi kamar yana magana a ce za a yi magana da shi domin yana magana da taguwa ne ya ce taguwa shi ki ta tafiya a madan fasiha jeji mai tsawo jeji mai tsawo ila sulaiman har mu sami zuwa ga sulaiman ibn abdul malik yana da sulaiman ibn abdul malik ne khalifa da abin malik ibn marwan ɗaya daga cikin halifofin bani umayya tanassariha in sun yi wannan tafiyar da ni da ke gaba ɗaya sai mu samu mu huta sai mu samu mu huta to siri ɗin shi ne amurin far wannan ita ce wato an taɓo ya bayan ta tana sarki murari shi ne nassariha nassariha ɗin ta na sarki fi ne murari jawabin tafiyar taki shi ne mu samu mu huta jawabin wato natija abinda zai samu daga tafiyar taki shi ne domin da ke gaba ɗaya sai mu samu mu huta ya na usiri a naɗan fasiha ila sulaimana ta nasariha ta inda yake bayan amri kenan mur wanha sai bayan hani kuma bayan hani na an tana ɓoya bayan fadda yake ta zo da yadin hani kamar misali na ƙura'ani la ta ɗagau fihi sayahin la alaikum la ta ɗagau fihi sayahin la alaikum garari la ta hani ya sa na ga shi kare mai ciki ne la ta ɗagau ne ne amma da la na ta shigar da zauna da sake nemin tun da daga alin hamsa wadda musu jazuna da shafe nemi wannan walbin ta kalina ya sa'alo zan bi hakkin nemi ko wannan ya la ta da gari yana cikin alafalin har sa gashi an mata jazuna da shafe nemi na gani sun yi dabbe ya fi so ne tsara ko wannan bakin da ya ce ko don haddace shi shi kansa ba murwan hawad ya san din nan ya are mu hawo shi ne kamar ne yarda ka ya san nafi karkamila ko haka ma wato idan yawun ne shi ma yawun ya iya zuwa a jawabin umarni kamar misali ka iya cewa da wani salli wata suna salli wata suna kai ta salla tare fa da ka hada da azumi eh kakka ce za ta salla kai da za ta azumi ba ta ce ai ta yi daidai a'a ka hada da azumin sun da an umarce ka da azumin to salli an amri ne amri ne ya wata shi na wayi ne wanda yake ya zo jawabin amri an taɓo ya bayan sa wujudan ta na sarki ta suna ɗin salli wata suna kai sallah tare da cewa ta haɗa da azumi shi yasa wannan irin wannan wayin ake ce da ita wayin a ma'iyya tana nuna haɗa abin biyu haɗa abin biyu wannan haka hannun ma shi na wayin yakan zo a jawabin hannu an taɓe ya bayan sa kuma farko sai ilu murari kamar fadin abul aswad da ilu amma da yake da mai ali wani Allah ta'ala ne da yake cewa la tanha an khuluqi wa tatiya mislahu arin alayka idza fa'alta azimi la tanha an khuluqi wa tatiya mislahu to la tanha hannu la ce nahiya shi yasa ga sabon tanha da tanha da tanhayan ha da tanha tun da ne a ƙarshe alifi ne an masa gwamna da shafi alifi an hulikin wa kafiya wannan wayi ne wanda yake ya zo jawabin hannu an tafi ya bayan sau dolan ta na sarki ne muradu in shi ne kafiya ya shi an masa nasuba da fata zahira ga shi an masa nasuba da fata wadda take zahira to misalin na hayi to ne in ya zo in wayi ya zo jawabinsa wanda shi ma dai an zata ɗaya bayansa to shi ya kawo nan kowanne a cikin su ta iya zo da wayi ko kuma ya zo da fa ta iya zo da wayi ko ya zo da fa la tanha an hulikin wa ta ce ruslahu arin alaika idza fa'alta azim ba sai ba cewa za ta yi hali daga ɗabi'a wadda take mara kyau alhali ko tana aikata irinta ya za ta ce za ta hana wani ya bar abu abin da sai kanta take aikatawa sai kanta take aikatawa arin alaika wannan aibi ne gare ka za ta aika in dai ka aikata a jini mai girma ka fara hana kanka ne ya dali na suka san ha an gayyi ha ta idan ta haɗa alhu ta anta hakimi kai na kai suna ma ta ɗaya ya yi ta ta bin ilimin kawai ta wuce alimi ka fara hana kanka ne ka fara hana kanka daga duk wani fata idan kai kokari ko kanka ka bar fatan ka zama gani to sannan ne in ka faɗa wani to ka nuna aiki ka aikata abin ya gani a sannan ne za a ji abin da kake faɗa za a warke da ilimi daga gare ka koyarwa ta ka ta amfana da ke so suna da yawa ya yi rajulun mu'allimu da ya rahu hallalu na suka kana zatta alimu da kuke da ya alzista ɗani ya zura na kai ma ya fi hadihi ya an ta sauƙi ne yadda ne da suka fana an gayyi ha kai zan ta haɗa fa an ta haki ne kai na kai kuma ma ta kuma ya yi shafa bin in zai kayan ta wuce alimu la tana an kulikin wa ta tuwa mislahu arin alaika za ta an ta azumi shi wannan baitin na na shahidi shi ne na ƙarshe shi ne na ƙarshe saboda wato ya kawo ijimalin ya kawo fazlakar abin da ya faɗa a baitocin da suka gabata ne to guda biyu ne sai mu gani sauran kuma ce a kawo su a hankali ko ina ganin da za ta yi masu kansu dai ta sun shafi dai su ne kokarin kiyaye su ko musamman kuma shi wannan wanda ya kunshi gurare tara da shi mur wani hawadu wasan wa arir lihar ruhuni kamar na warje ka za ta nabi gabta mulan sanadi wanda shi ne waje na hudu daga cikin guraren da aka ce wuri biyar ne an tana ɓoya wujuban ta na sauki su yi murari waje na biyar ɗin ko shi ne bayan wayin da yake ya zo jawabi shi ma na ɗanabi ko abin da yake kama da ɗanabi shi ake ce da shi yawon ma'iyyaki ita fat ana kiranta fa'us sababiyyaki fa'us sababiyyati duk inda irin wannan fatta zo ana kiranta fa'us sababiyyati shi kuma yawon irin wannan wawun duk inda ya zo akan ce da shi wawun la'iyyati wawun la'iyyati an faɗi cewa guraren guri tara ne yadda wani malami ya tara shi a banki ɗaya inda yake cewa mur wani hayadu ya sani a arewa ni hauruhu ne kamar na yarju ka za ka nafi tsarkamilar to an faɗa mur wani mur akwai amri wanda an yi sharin nan misalinsa inda yake ya zo tare da fa amri fata zo ga yabon amri faɗin mawaƙi da yake cewa ya na kusuru a naɗan fasiha ila sulaina na fanastariha misali kuma murwan ha inda fata zo ga yabon hannu saboda ubangiji sani wata ala la ta ɗaga fi fahimma alaikum garabi murwan ha to sai mu karasa na fadin mu gani ya hayo mun wani hawa da u inda fata zai jawabin addu'a nan ne za mu tashi ko inda yake fata zai jawabin addu'a kamar faɗin mawaƙi da yake cewa rabbi wasiqini fala a adila an sanan sa'ila fi hauli sanan rabbi wasiqini wasiqini du'a'i ne fala a ajila fadin ta zo jawabin da ke sabariya wato da sababin da sababin tausikin da kai min la a ajila zai zama ba zan taɓa bauɗewa ba in dai kai min taufiki da sababin wannan tausikin da za ka min ya ubangiji ba zan taɓa zamowa na bauɗe ba an sanan isra'ila daga tafarkin masu tafiya fi hayar sanan a fiyayyen tafarki lalle inda duk suka bi ni na zai zamo na bi to fala a ajila a ajila din fi ne muradi an tafo ya bayan fa fa fa alla adil a ajila wato fa ya hasulu adamu uduli fa ya hasulu fa ya hasulu adamu uduli in kai min tawfiqin sai rashin bauɗewa ta gano ya tabbata ita wannan faɗin fa'us sarariya ce rabbi wa fikini fala a'a alhamza ce da farko akan alifi sai aini sai aini sai dan sai kuma lam ara fala a adila an an wannan an ce mai jawa mai aini ne ba shi ofi ne da nuni an iyaka misra'in kenan sai kuma sanani sun da nuni guda biyu da nuni guda da kuma nan ara sa'ila sanani sa'ila akwai alif da nan sai ko kuma sai alif baki sai aini sai ya ce ni a ran sa'ila fi khairi khairi sanan shi na kamar wancan na farko rabbi wa fikinin sana'a bil an sanan sa'ila fi khairi sanan inda yake fata zai jawabin addu'a kenan min yan hawa'u wa sal ko kuma istifhari inda fata zai jawabin istifhari shi ma an tana ɓuya bayan ta tana fasike ne murari an ɗin tana ɓuya wujuban ina misalin wannan kamar na qur'ani saboda misalin wata ala hallana min shufa'a fa yashfa'una na hallana hallana min shufa'a fa yashfa'una na to fa yashfa'u hal din ta istifhami ce fa fa din ta zo jawabin istifhami an ta bayan ta ta da farkutu ne muraru'u shi ne yashfa'u wato yanzu za mu samu wasu masu ceto iya so su ceton ceton na su tabbata gare mu to an taɓo ya bayan ta da yake ta zo jawabin istifani ta na farki a tuni na yan ta yashfa'u na na yashfa'u din nan su ne da shafe ne ne yana cikin al'afalul hamsatu asali yashfa'u na ne saboda an ɗin da ta shigar masa ɓoyayya aka shafe ne ne to ko kuma matsalar kace hal hal indaka da'amun fa'azuraka hal indaka da'amun fa'azuraka to shi ma nan tarwa ga ta zo jawabin istifhami ne in ga zo jawabin istifhami an za ta kuma bayan tawjiran da nafsu ke ne murari murari ha wad'u wa sal wa are ko kuma arari arari ta yi kenan wato ana nuna cewa ina ma a ce mutum zai abu ko ina ma wanda ake fada ya zai abu shi ake kira arari aini da ra da rabi a ƙarshe arari wa are shi ne arari misali a faɗin mawaƙi da yake cewa يبنى الكرام على قدمي فتسر ما قد حدثوك فما راؤوك من سمع يبنى الكرام ya ce da farko wato ya da alibbaƙi sai kuma wani alifin sai ba sai ni a rayuwar nan sai alif da nan sai kafi sai ra sai alif sai ni ya bana kirani alata da ni alata da ni alhamza wato akan alifi sai lamalik alata da ni ta da ni fatur sira to ala adin wannan aladin shi ne arari shi ne kai ala ta ne yanzu da ka ba kusa ba fatin sira na kad haddasu ka in ya so abinda aka dade ana ta faɗa ma ka gani da idanunka an dade ana ta faɗa ma cewa ga inda abu yake amma ba ka gani ba to me zai hada ka matso kusa in ya so ka gani da idanunka kama ra'in kamar sani'a fama ra'in wato da race fama bayan fama din akwai ra' ra'in ra ce alif sai alhamza ita kadai alhamza ita kadai yake rubuta ta kaman kaman kafi ne da nuni da nuni ne a ra sani a sani a sun ne da nuni da aini sani a akwai alifi a karshe akwai alif baki a karshe sani a wannan kirani ala ta da ne fato sira ma qad haddathu ka fa ma ra'in kaman sani a a yabnar kirani ya dan manyan mutane ala ta da nu yanzu da ka matso kusa ba ta tusira ma kad haddasu ka in ya so ka ga abin da suke faɗa na ka ga abin da suke faɗa na fa ma ra'in kamar sanya wanda ya gani bai zamo kamar wanda ya ji ba wanda ya gani ai gani ya kore ji a to fatus sira din shi ne fadda yake ta zo jawabin arari an ta ya bayan ta gashi ta nasarci tusira an nasarce shi da fata tun da sun yi wani rari'i mai ingantaccen ƙarshe wanda kuma wani abu bai sadu da ƙarshen sa ba ya aina sanasira da fata muryan hawad wa salwa arir sai muhawwahulu shi ne guri na shida shi ararin shi ne guri na biyar sai tahariri shi ne muhawwahi ne shi ne guri na shida ma'ana tahariri shi ne neman aikata abu neman mai karfi bambancin su kenan da arari arari kamar zara tayi ne amma hawi neman a aikata cewa shi ne faɗar yana kwaɗayin kwarai-kwarai a cewa an aikata amma shi arari yana ganin dai a aikata din ya fi amma ba ya nuna ya matsu da sai an aikata ba shi ko a tahariri ya nuna cewa ya matsu sai a aikata abu ina misalin inda yake an taɓi ya a fada a bayan fada yake ta zo jawabin tahariri fadi da yi ta nan wata ala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa to fa asaddaka fa laula nan ta tahariri ce kadaitarwa ce wato da karfi shi mutum a san da yake mutuwa ta zo masa ba abin da yake ce da gaba gaba ɗaya a rayuwarsa ba wata bukata ta sa illa iyaka a ce an ɗan masa jinkiri ko kaka ya tsaya ya ƙara aiki aiki na kirki wanda bai aikin ba ne ya yi dawo ya aikin wanda ya ga kirkin ne ma ya ƙara sai ya ƙara shi fa laula akhartani ila ajalin qaribin ya ubangiji ne zai hana a ɗan ƙara min mai ko kaka a ɗan ƙara min mai ko kaka fa fa saddaka in ya so in ta yi sadaka in ta yi sadaka abinda da mutum yake taɓowa sai ya so shi a ɗan ƙara masa lokaci ko kaka fito da shi zai ya bayar dan Allah ويكون من الصالحين أما ولم يحكم الله نفسا إذا جاء أجلها تتعصب بك فاتي يدي تتاجي جواب تحريري gashi an taɓi ya bayan ta ta da sarkife ne da rari fa saddaka wa kun min as-salihin tamanna to kuma guri na bakwai shine bayan tamanni an tana ɓuya bayan fawar da yake ta zo jawabin tamanni ta nasarci fili murari kamar faɗin ubangi sanar wa ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima min afuza din da fata akan zaura to kan ta zo ne jawabin tamanni saboda laita tamanni ne ya laita ni laita din nan tamanni ce ta a za ta ce wadda yake ta zo jawabin tamanni an ta tsaye ba an ta wuce ba an ta nasar cikin ilimin rari in shi ne a fuza din wani ju sai guri na takwas shi ne raja'i bayan raja'i sai da yake ta zo amsar raja'i an tana ɓuya bayan ta tana sai shi ne murari kamar kira'ar wannan ta karanta لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع فأطلع إلى إله موسى wannan la'alliya tarajji ne tarajji ne fa attali a fata zo jawabin tarajji an ta ya bayan ta ta nasarci attali a attali a ila ilahin musa wannan shine guri na takwas a kaza kan nafiyu sai guri na tara shi ne nafayi nafayi har da yake ta zo jawabin nafayi an tana ya bayan ta ta nasarci filin murari'u kamar fado idan yi sanar wata hala la yi ƙura a nauyin faya mutu la yi ƙura a nauyin faya mutu to laɗin nafiya ce wannan ba lace nafiya ba lace wannan nafiya ta korewa ce la yi ƙura a nauyin faya mutu fata zai jawabin nafayi an taɓi ya bayanta kana fasike ne murari shi ne ya mutu ga shi nan an masa nasla da shafe nuni da ya mutu ne ne amma da yake na daga al'afalul hamsa to ga shi an shafe nunin a halin nasla to wannan su ne guda bai guda tara inda yake fa take tsiya a inda yake an take tsiya in an yi jawabi da fa sai ya mutu na fasike ne murari a guri tara nan to saura na wawi na so karatu mu na gobe kuma sai a kawo misalan wayo ko wannan dai ga ga su guda tara mun wal hayad wa san wa arid la hawihi ne tamanna warju kaza kan nafi kar kamila shi wannan baitin ko da yake ran nan mun mai tashi amma ya na so ya sake mai tashi to mu mu sha mu sauki fa'in nan guraren guda tara shi yasa matsalar idan daga insha'in mu aka ce mu kawo misalin inda yake fa ta zo jawabin amri an taɓi ya bayan ta tana sarkifi ile murari'i kamar ya za mu kawo misalin fa ta zo jawabin amri ga shi an taɓi ya bayan ta tana sarkifi ile murari'i kamar kaka fatistan mutane to amma nan istifhami ne wannan kuma amri ne wannan idan amri ne fa wato yayi kun ta aquma ma'aka yayi saboda kun amri ne fa fa ta zo da yabon amri ga shi an taɓo ya bayan ta yanzu ban za ta nasa cikin ne da rari kun fa aquma ma'aka ko sa haɗa uhaddisaka ko ikut wajen wa'in suka ce misali saha idan amrin ya zo ba da fi'ili ba idan umarni aka yi shi ba da fi'ili ba aka yi da sunan fi'ili amri to wannan an ba za ta ɓoye ba ba za ta ɓoye ta da sarki fi'ili murari ba wajen mafi yawan malamai shi yasa sai dai ka ce saha fa yuhaddisuka ba ka ce saha fa yuhaddisaka ba ko nazali nazali fa muhariba ko na zali fato imani na zali ce na fi'ili amri ne fato imani to dole sai da ake fato imani a wajen malamai da yawa amma wa'in suka ce a iya cewa sahta ya haddisa ta ɗan kaɗan akwai ba daga injil aka ɗauko shi ba a tun da yake mistaki ne an ta iya ɓuya bayan fadda yake ta zo jawabinsa to mun wannan kamar na haifa wani misali ne za mu iya kawowa inda yake an ta ɓuya bayan na ja'a wato jarin da yake fada yake ta zo jawabin na hai ta na sauki ce ne murari da aka kai nasarar da ko a wajen malamai da yawa ka uku yaka ko tun da ai ne karshe ya ne so gani nasarar ta bayyana ko yanzu ne nasarar awwalai ne to za su gano ta bayyana to ta yanzu na a tsanuka a yayi ko la ta shirabu la hamura لا تشرب الخمر فيزول أقلك لا تشرب الخمر فيزول أقلك يروانها ودعو سيكون الدعاء fawa ne inda yake fata zai jawabin du'a'i an taɓe ya bayan ta tana sarkake ne murari da man an kawo shi a misalin rabbi اللهم اهدني فأعمل الخير اللهم اهدني فأعمل الخير يا فاتا زي جواب دعائي أنت أبو يباين فاتا نفسك إلي مراري اللهم اهدني فأعمل الخير من ينهى ودعو وصلت استفهامي a bayan istifhami wa misali za mu iya kawowa inda yake fata zai jawabin istifhami an tafi ya bayan ta tada falsafi ne murari to wannan kuma sai ya zama kamar arari ne arari ne ya yi daidai amma arari ne ba istifhami ba ne to wasu sai su wannan shi ne ya yi daidai istifhami ne ba shi hal inda kamalin ta fi sallifa ne ko ka ta sallifa ne to ya yi muryan hawadu ya sani ya are sai ana rufe wani misali za mu iya kawowa uhu ala ala to tuza ce min ai ba abin da ya shiga masa yana nan ala ba ta aiki ɗayan fatan jaha ala tuza ce fatan jaha ala tuza ce fatan jaha yayi ala tana zuwa don arari هو يقول على تدميك تنشر ما قد حدثوك في تحريفة لهوه مبان تحريفة عليك تمنيني كاتب تمني ومن تحريري لما ذكرتي ايه ايه ايه هكذا amma ita mafi yawa ba ka safai ta kan zo don ta hariri ba wadda yake ta ci zuwa don ta hariri ai ba shi kamar irin su laula su halla halla su laula su ala duk suna zuwa ala tuhibbuna an yaga turan lahu lakum kaga ta hariri ne tahariri ne ko da yake wannan dole a kawo fa a jawabin taharirin ba amma da an kawo da su an taɓe ya ko laula ta tagafiru lallaha laula ta tagafiru lallaha to duk wannan zai iya zama ya tahariri ihu laula tallantahu ka tattaki da minhu laula kallamtahu ka tattaki da minhu a shi wannan fata zo jawabin tahariri ta zo jawabin tahariri ko kamar na ƙar'anin laula a harsare ila a gani ɗaririn fa a saddaka to a ce tamanna bayan tamanna ya na tuhu a kone na aka fa a fuza ya yi tamanni ya rujo raja'i fa bayan ta rajo la'allaka tsohon fayyadu ya kira ayi la'allaka tas'aluhu ya kamata ya zama eh saboda duk su zama ne rare ai ko saboda la'allaka tas'aluhu fayyadu ya ka la'allaka tas'aluhu fayyadu ya ka kaga ko da qur'ani na ai da aka tashi sai aka kawo jawabin la'alla din ya zo da rari ko la'alli ya aligula ba ba saboda ta rage akan abin da yake mustaqaba abin da aka fuskanta shi ko da rari shi ne salihun min hali aw min istiqbali yahu la'alli ya aligula ba ba saboda ba ta fa'ali la'allaka tas'aluhu fa yu'tiyaka sai kaza tallatu na ƙarshe ba sannan wannan ya zamo hanyi ne ba na fayi ba na hayi ne na biyu ne ke nan wani ha na sannan fatan jaha ya yi daidai amma kuma ba na fayi ne ba ai a shi ma dai ta sa ake rene ta kamar hannu nahayi ne wannan a sai dai idan ya zama ta kawo wani bayani daga baya anta la ta tare muhu fa yuhibbaka anta la ta tare muhu kai ba ka gera ba shi fa yuhibbaka balle a ce ganin ka gera ma shi zai so ka anta yuhibbaka wannan zai iya yiwa amma sai ka dan kawo wani abu daga baya don ya nuna cewa masa ne sosai anta la ta tare muhu fa yuhibbaka fa yuhibbaka ko wani misali za mu iya kawowa na wannan lafayin dai ko uhu ko ma ma huwa bi sa yi'in ko mustami'in ko ba muslimin ba ta yi ma huwa bi mustami'in in ta hama ba sauraro yake ba ko ma huwa bi sami'in ma gaba ɗaya ba ma jin yake ba ta hama ya yayi la tu'udi la tu'udi hilmala ya koma ga nahayi nahayi ne tsohon ya hazula ka shi ba dai an zata biyu amma nahayi ne wannan ba na fayi ba ko da sanan nan ya ajilu fa yuhabbu nan ya ajilu ba su adalci ba fa yuhabbu balle a ce an so su ba su adalci ba balle a ce an so su nan na fayi ce a shi ya sa ta an ga zai jawabin ta an za ta iya buya baya to ko nan nan ya tsara uka ya alamu ba shi karatu ba balle har a ce su sani nan ya tsara uka ya alamu to wannan da duk misalai ne kuma kowa zai iya kawo misali wani misali dai in ya dubi yadda aka biyo tsari sai dai sai da sake rana ta dai wannan bankin namu wanda ya kunshi guda taran nan wannan hayar iya sani ya are ne haure ne kamar na yarda ta wasan nafi ƙarfan mila sun na fa'in waka a sanar jawabin ƙaunar hukar du'a to an yi magana cewa ta ita ce ta zo a ƙarshe to amma a wajen bayani ita aka fara gabatarwa an yi bayani a kan ita fa saura wayi wadda ita ce ta hudu ita ce ta fara zuwa amma kuma aka jinkirta ta saboda ita fa kamar ita ce ta fiye zuwa a wannan babi kuma ita ce ko ina a cikin guda taran an ji daga larabawa amma ita wayi a waje biyar ne aka ji daga larabawa sauran guri hudun malaman nahu ne suke kiyasosa amma a ita a wawu a waje biyar ne aka ji waje hudu malaman nahau ne suka kiyasta shi bisa inda aka ji amma ba ba wai an ji haka ne daga larabawa ba wato wanda ya gabata gare mu a baitin nan murwan hawad wa salwa arili hawihi ne tamanna wanda kadakan nafi kad kamula to ita shi ma wayi idan ya zo jawabin ɗaya daga cikin wa'annan sai an taɓi ya ujuban ta da farsuke ne murari nur inda yake ya zo jawabin amri inda wayi ya zo jawabin amri an tana ɓuya bayan wawun ta na farsuke ne murari ɓuyan nata ko ujuban kamar in ya fi salliya ya fi salliya in amri ne fi salliya ya yayi an anya an ya zo jawabi ne ga amri shi yasa an tabu ya bayan sau duban ta na sauki fi salliya fi ne murari ko ya fi salliya ko ka ga faɗin mawaƙi fa kuntu bi'i wa adu'iya fa kuntu bi'i fa kuntu ne sai kuma a ninki da dal sai aini an ba sai ya fa kuntu da ya adu iya waye ne da alif ne alharza a kai sai dal sai aini sai waye inna an da inna ce wadda aka sani sai kuma alif ne alharza a kai da nini da dal a jiki sai kuma ya inna an da fa kuntu da wa adu inna an da misautin lisautin wato na sauti na sabi lisautin an yi nadiya an yi nadiya da iyali da ɗauki iya uwa inna an da lisautin an yi nadiya da iyali to da ɗin amri ne fi'ili an ɗaya amri ne ga shi an yi shi da fi'ili amri a nan da ake cewa amri ba wai sai lalle an yi shi da fi'ili amri ba fa ko da da fi'ili murari ne wanda aka sa lamun amri aka yi shi to shi ma dai hukuncin ɗaya ne kamar in kace litaqum wa tusalliya to ɗaya ne litaqum wa tusalliya litaqum ni lamul amri taqum fi'ili murari a nan an kawo amrin ne ta fuska kawo lamul amri tare da fi'ili murari to shi ba zai yi nasaba an za ta ɓoya bayan wannan wawan ta nasaba ibn hishamin ma da wasu kaɗan daga malamai sun tafi zuwa cewa to koda koda da masjari aka yi umarni domin aka yi umarni da masjari ga sha qur'ani ya zo misali farar da da ka farar da din masjari ne amma ya zo ne nuna umarni ka iya cewa kiyaman kana nufin tashi kiyaman ta shi ko rarban iduka to in irin wannan nema don aka gwabi da fako to an za ta iya buwa bayan bayan su bayan faɗe su ta mafarki fi ne murari ya ta iya buwa wujuba kamar kiyaman wata salliya ya ce ke nan kiyaman wata salliya ni ke tsaye kuma kai sallah ita irin wannan wayo ita ake ce da ita yawon ma'iyyati fa qultu da'i wa ad'u nake da ita taguwar tawa udu'i ke ma ki roƙi Allah ke din ne ki tsaya ki roƙi Allah wa abuwa in ya so ni ma tare da ke in roƙi Allah inna Allah ne sautin an yi nadi ba iya da za mu fitar su sai fa daga murya shine ake masu kira masu magana sun kai biyu duk yadda za a ji muryar mutum ɗaya ba kamar mutum biyu ba wanda za a ji muryar mutum biyu ba kamar muryar mutum uku ba to a faɗin to da wa addu'a wa addu'a din amri ne wa wa yayi ne ya zo jawabin amri wawul ma'iyyati ne addu'a fili ne murari ga shi ya zo an taɓo ya bayan sau a bayan wawun ta na sauki filin nan murari wa an addu'a فقلت لي مع دعوتي مع duk inda aka ce wannan na ma'iya ne ma'anarsa za a iya fassarawa za a iya fassara shi da ma'a ma'a shi yasa ake wawul ma'iyyati ɗaya ne daga cikin nau'o'in wawi da muke da su ko wawi iri nawa ne muke da shi akwai wawi da kai sai eh to ana lissafa shi amma dai shi wannan kamar suna ne na larurin jama'a akwai kuma wanne tuhan akwai yawon samani ta amma wajen waɗansu mafi yawan masana hakika sun ce babu shi wannan ta hariri mai mukama su ne suka ce akwai shi amma mafi yawan masana hakika ga fitattun malaman na sun ce ba wani abu wani mai iya akwai yawon rubba akwai yawon rubba ko akwai kuma yawon jam'i shi ne yawon da yake zuwa tare da masoli na ako sirtu wa zaidan sirtu wa zaidan sai wanne kuma guda takwas ne dai ko guda takwas ne sai wanne ga akwai yawon isti'inafi akwai yawon adafi akwai kuma yawon ma'iyyati yawon kasani akwai yawon rubba sai wanne eh ito akwai yawon hali akwai yawon hali sai kuma wacce wanne ne na takwas ne a ai an faɗe shi aka ce ba dukkan malamai ne suka gani cewa akwai shi akwai yawo za'ida za'ida ake ce mata ko za'ida yawo za'ida ce ga shi a ƙararrabin irabin ne shi ko to yawon za'ida shi ne na takwas ɗin to ita yawon za'iyyatu dai duk inda ta zo a iya fassara ta da ma'a ma'a kamar nan da aka ce udu'i wa addu'a udu'i ma'a da'awati udu'i ma'a da'awati ko kuma ɗin wata salliya ɗin ma'a salatika ɗin ma'a salatika ni wanha sai kuma hani hani shi ne na biyu daga inda yake aka kawo wawi jawabi ya zama an tabi ya bayan wawin ta na fanci fili murari kamar da suke cewa la ta kulu samaka wa ta sharaban labana la ta kulu samaka wa ta sharaban labana to la la na nahayi ne domin ga shi ta bincike ne na rari ta kun ta kun mai asali amma saboda in ta saki na yin aka yi lamun kasara idan ta ka saki na ne kusura ahaduhuma au hubisa la ta kula samata wata sharaban labana idan kana nufin kada ya hada amma kowanne ya iya kowanne ya iya amma idan da misali kana nufin kada ya kowane tsema daga ciki to wannan ba wawun ba wawun na iya ba ce sai ta koma wawun a ɗafi in ka ce la ta kula samaka wata sharabi wata sharabin labana ka ce masa kada ka yadda ka ci kifi ka kuma ka yadda ka sha nono ko da ba ka ci kifin ba ka ka sha nono kuma ko da ba za ka sha nono ba ka ka ci kifi kowane ɗaya kaya ne kenan daga gare shi la ta kulis samaka kenan wata sharabin labana in ko an ce la ta kulis samaka wata sharabin labana a sannan wawun ta zama ta ne kenan ta zama ta istilafi ta zama yawon istilafi la ta kula sanaka wata sharabin labana kama an ce wa anta ta sharabin labana ko wa laka shurbin laban a san shi a nan sai a rafa an ci ina kakkaci kinki koyaushe koyaushe ka ba kai ba kinki wata sharabin labana amma ka samu ka sha nono duk sanda kake so duk sanda ka ga dama ka sha wato wannan shi irin wannan shi ya kansa aka ce shi fi ne murari e ai ne masalin irari domin ba ai masalin irari ba ma'ana ba za ta bayyana ba yanzu kamar anan ta shirabu da ake ba za a yi mata ba za a yi irari ba za a gane wanne ake nufi ba ma'anonin guda uku ne inda gano ba mai irari ba za a gane ba mai irabin shi ke ayyana ma'anar da ake nufi a ciki la ta kulis samaka wata shiraban labana ma'anar daban da la ta kulis samaka wata shirabin labana kuma wannan din ma ma'anar daban da la ta kulis samaka wata shirabin labana to wannan bayan nahayi kenan ko kuma wannan baitin na abul aswad du'u la tanha an hulukin wa tatiya mislahu عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى عن هلوك wata atiya mislahu to shi ma wawun ya zo bayan nahayi ne an tabi wa bayan sa ta na fasike ne mura da eh shi ne tafiya murwan naha ya da'o sai kuma bayan addu'a bayan du'a kamar inda ka ce rabbi ya fikini rabbi ya fikini wa urzaka rabbi wa fikini wa urzaka to wannan wawo shi ma ya zo ne bayan du'a'i ya zo jawabin du'a'i ne an tafi ya bayan sa tana farki shi ne murad in shi ne urzaka rabbi wa fiqini ma arzuqi ko ma arzuqi rabbi wa fiqini wa urzaka murwan hawad wasal sai bayan wato istirhani bayan istirhani wawi in ya zo jawabin istirhani an tana buwa bayan sau juban ta na sauki ne murari kamar fadin mawaƙi alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakum al-mawaddatu wal iha'u alam alhamza ce akan alifi da farko sai kuma lam lam ne da zanta ne murari a lam aku aku akun ne aka shafe nunin aku jarakum jarakum na makoci waya kuna waya kuna bayi karshen misra'il na farkon kenan wa bayna kumul mawaddatu wal ikha'u wal ikha'u wani da alif sai kuma malaf sai ha'i ha karami ne ruwa sai kuma albaki a jikin sa sai alhamza a karshe wal ikha'u wal ikha'u alam aku a alhamza ta istifhamin ce shi ya sa waya kuna wa wa ya zo wawi ya zo jawabin istifhami an taɓo ya bayan wannan wawun ta nasarci ne murari in shi ne ya kuna alam aku jarakum wa yakuna bayni wa bainakum al-mawaddatu wal iha'u to murwan hawadu wa sal wa are wa are ko bayan aro kai kai kamara ala ala tanzila ala tanzila umdu wata sharaba a la tanzilu in bi wata sharaba wata sharaba ehe a la tanzilu in bi wata sharaba a la azumi ya zo ne don arari wata sharaba wawi ya zo jawabin arari an taɓo ya bayan sau jura na na fashe ne rabu in shi ne ta sharaba me zai hana ka so kanan a waje na in ya so ka samu ko ruwa ka sha ala tanzilu in bi wata sharaba li hawahimu sai kuma murwan hawadu ya sani ya are sai guri na shida shi ne li hawahimu ta hariri ta hariri kamar halla halla ta darusa halla ta darusu halla ta darusu watan jaha halla ta darusu ka tsaya man kai karatu sosai watan jaha in ya so kai nasara hallata da rushe watan jaha watan jaha yawo ya zo halla halla a tahariri ne ya wannan halla ta zo ne don tahariri to tamanna sai bayan tamanni shi ne guri na bakwai kamar kira wanda suka karanta ya laita ma ne rabbi wala mukazziba bi ayati rabbina sannan suratul an'am ya laita la nuraddu wa la nukazziba to laita tamanni ne ya ya ya من يهوه وسمع وأرين هولني ومن لا يؤذ فذاك النفي قد سمل من يهوه وسمع وأرين هولني ita an ɗin take ɓuwa wujuban ko guda uku kuma nan ne take buwa jawaza akwai guri uku inda yake tana buwa amma ba lalle ne ta buwa din ba ba lalle ne ta buwa ba a tana buwa a guri uku jawazan to amma gurare guda biyar din nan in an tsaya bin shi ma sai su iya kaiwa goma domin akwai wani ƙarin wa'yansu guraren inda nan ma an ɗin tana buwa wujuban ya zama ta na sarki fi'ili murabi akwai wasu guraren inda yake an ɗan take uwa ujuba talafarki fili muradu ina misali akan yi adashi a kan sharaɗi kafin sharaɗi ya wa kafin a kawo jawabinsa kamar misali in ka ce in ta tiyi in ta tiyi ya tukuri mani ya tukuri mani ukurinka in ta tiyi ya tukuri mani amma in aka yi adafi a kan sharaɗi akwai fuska biyu don gane da mu'irabi ya halatta ka ce in ta tuni wata kurimani ko kuma in ta tuni wata kurimni ko kai gagana in kai gagana a zama adafi in kuma kai nasaba to ya zama ma'iyya in ta tuni ma'a ikiramika ni inda kake kenan in ta tuni wata kurimani to inda kake wata kurina ne din nan akwai an tsoron yawo juba ko kana misalin wani mawaƙi da yake cewa wa man yaɗa tarif minna wa man yaɗa tarif minna wa ya hara'a nu'uhi wa man yantarif minna wa hara'a wa ya hara'a nu'uhi wa man wayi ne sai nuni sai ni a rawa man ya ƙata ya da ƙafi da ta da ra da ba man ya ƙata rufi minna minna ya wa ra'a da wai ne sai ya sai ha ha ha saɓo ne ruwa sai rabi sai aini nu'uhi nu'uhi nini nini ne da wai a jikin nonin da kuma wata wani to ita wannan wai ta farko ita ko ake alharza a kai nu'uhi mutunci wannan ya faru ne na wanda duk ya zo kusa da mu duk wanda ya zo kusa da mu ya hara'a ya zama kuma ya kaskan da kai ya yi kasa da kansa ba ya zo kusa da mu yana kai kaho ba wanda duk ya zo kusa da mu ya zama ya kaskan da kai mu uhi sai mu taro shi wajen mu wala hasha zulman ba a kama wala harma ya huce a ce yana faru da mu din nan wannan zaman da mu a ce za a zalunce shi matukar yana faru da mu ya wuce ya ga wulaƙanci wa man ya katarin min ma ya hara a nu'uhi wa la ya hasha zulman ma a tsama ko fa la ya hasha zulman ma a tsama wa la harma ko yake yi tsoron zalunci tun da dai ya zo wajen mu kuma ga shi ya zo ba mai ji da kai ba ba ya zo da ji da kai ba to shi ma nan waya hara'a waya hara'a eh waya hara'a ko an yi hada fili a kan sharaɗi kafin a ambaci jaza'i mu'mini mu'min shi ne jaza'i mu'mini daga awa yu'mi eh awa yu'mi domin shi aka shafe yara saboda jaza'i saboda ya zo lagzi ya zo lagzi mutum da fili yadda yake da illa ana ba shafe harafin illar a halin dagula shi ya sa ya aka shafe wannan lura hara'ar mu'in daga awa hukunta tun hima ilaika to ko kuma a iya yi dafa ana yi dafa mai an a'u cewa man ya tuni fa yi haddisa ni ukurinuhu man ya tuni fa yi haddisa ni to shi ma'anar an ce ta buwar juba to kuma idan bayan sharaɗin ne aka kawo agafi da yawu ko da fa ko da sunna shi ma dai an ta iya buwa wujudan ta na sarki ne murare ta yi cewa man ya ƙata rubin ne ukurinhu man ya ƙata rubin ne ukurinhu ya uɗiyahu ka ce wa uɗiyahu ko ka ce wa uɗihi ko ya uɗihi amma akwai fuska uku ta yi a nasba ya zamo an taɓo yake na wujuba ta yi kuma a jazma ya zamo gara adafi ne a kan fi'ilin jawabi ta yi kuma a rafa'a ya zamo isti'inafi aka yi rafa ya zama uku na biyu sai akwai fuska uku a wannan inda yake hadafin ya zo bayan jawabi to akwai fuska uku inda yake hadafin ko ya zo bayan sharaɗi kafin jawabi to akwai fuska biyu ya ba kuma zo bayan sharaɗi kafin jawabi akwai fuska biyu amma in zama ya zo bayan jawabi ne to akwai fuska uku shi yasa a ayar qur'ani da an samu kirawoyi uku ko da yake ta zo da ita ta fi shuhura ko wa antum bi ma fi antum na fi yanci kuma ake so ya ci kullum lahu tawa gafir wata kira'ar wata kira'ar ko tawa gafira wata kira'ar kuma tawa gafiru saboda an ya zo ne bayan sharaɗi shi ne bayan jawabi shi ne yuhafif yuhafif kullum lahu tawa gafir ya zama an yi adadi kenan tawa gafira ya zama an yi jawabi kenan a tawa gafiru ko ya zama an yi iske inafi kenan to inda yake an ce za a yi jawabin to an za ta biyo nan ma yi juba shi yasa inda yake ita an dinta ke biya yi juba wasu suke na shafawa har wajen goma saboda kamar kai da ta gabata a bawa ita ma an ce ba ita kai din ce da kanta take yin nasarar ba an ce take biya bayanta domin ita kai din ana lissafa ta a cikin haruffan jara wai ko an lissafa ta a cikin haruffan jera ai ba ni ba ce ni ne bi ta kai tsaye sai idan akwai harafin masari yanki sai akwai an ce na tun da ana cewa kai ma kai ma kai kama a cikin awaminin mi'a an lissafa kai a cikin haruffan jera shi ya sa ko tana cikin haruffan jera ba wanda za a fi ili ya zo ya bi ta kai tsaye sai an sami harafin masari yanki ko da harafin lafiyar yankin nan bai bayyana ba za a ce yana nan shafaffe shi ya sa ya ce an kata ita ka kai a ƙara'a kai an a ƙara'a ne kai an a ƙara'a kai ɗin ma'anar ta ɗogala ne kamar min ƙira'aci da ita ka mi ƙira'aci ya zo na da karatu ne to alhamdulillah wannan kenan to to sai mu tafi kan nan lokaci ita wawi takan zo aka tsaya jawabi a nahayi takan zo jawabin nahayi an faɗi cewa idan da ana nufin jawabin ana nufin ma'iya to da mai za a yi nasaba ne to yi misali idan aka ce ma ta tazawwaj hafsata wa ta tazawwaj fadimata asali kenan da gani kowane ɗaya daga cikin biyun ko in ku aka kira ta tazawwaj harsata wa ta tazawwaja fadimata an yi hani ne daga tara su ku a haɗa su amma kowace ɗaya ba laifi na ta tazawwaja harsata wa ta tazawwaji fadimata an yi hani daga na farko ala kulli halin amma na biyu an ci akwai damar aiko to yi misali a iya kawo wasu abubuwa kowa ya kawo misali ɗaya kowa ya kawo misali ɗaya inda yake ta yi ya zama hannun daga jam'i ne ko ko ya zama daga ifradi ne wato ifradi ne cewa a ɗaiɗai kowanne ɗaiɗai ko ko ya zama hannun daga ɗaya ne na biyun ko an yi izini na farkon ne aka yi hannu daga gare shi na biyun ko an yi izini wanda wannan shi ne aikin da za a kawo a nan to nan ba sai na tafi kan nan sun da fa'in wada a darar da yawon ƙararre ko kabbi'a gaba da yawon sun da fa'in wada a darar da yawon ƙararre ko kabbi'a saboda ba mutum da aka biya shi ba ba a karanta shi haka jama'a da ko sai da sake nuna ta shi gaba ɗaya a masu harkar da kuke na farkon su ne murari'i ta fi kowanne a ciki zuwa tunda ita tana zuwa a fili tana zuwa an ɓoye ta jawazar tana zuwa kuma an ɓoye ta layi juba a shi yasa ta fi kowanne ke nan yawan zuwa tana zuwa gurare da yawa da tun da bayan nan inda ya faɗa an faɗa a jiya cewa akwai wasu guraren na inda ta karɓiya kamar inda ya shafa a dafi a kan filin sharaɗi ko aka yi adafi a kan fi'ilin jawabi ko aka yi adafi a kan fi'ilin sharaɗi akwai hali biyu wato akwai damar ko a yi jazama ko a yi nasaba to inda aka yi nasabar akwai an domin ya wuce ba inda ko aka yi adafi a kan fi'ilin jawabi a kan jawabi aka yi adafi ko wanda akwai hali uku ma akwai dama uku akwai damar a jazama wanda mai adafi akwai dama a nasala ya zama akwai an wadda yake taɓi yau duba akwai kuma damar wato a rafa ya zama isku ilafi kenan a yana daga inda matsalar ya yi ta zo adafi bayan jawabi inda yake aka ce akwai damar a taɓa da hali uku a faɗin na da yake cewa na buga sun su ɗaya daga cikin shara uku da yake cewa ألم أخفر عليك لتخبرني أنا هميم على النعش الهماني فإني لا ألام على دخوله ولكن لا يرى أسواء الثاني فإن هلك أبو طاريسة وهلك رجوع الناس والشهر الحرام وأن بيت يسير محل شاهده فإن يهلك أبو طاغوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام ويمسك بعده بذناب عيش أجد الدهر ليس له سلام فإن يهلك فإن يهلك أبو طاغوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام wato fa inna halik abu qabu fa ya halik ya ta misra'il kenan misra'il ne kuwa rabi'un nas wa shahrul haram da ra da ba rabi'u da aini a ƙarshe rabi'un nas wa shahrul haram wa min sik wa min sik ba'dahu bi zilab aishin ajaddu zahari laysa lahu salamu wannan wannan fitin shi ne mahallin shahudu a faɗin ya halitta in da ta gabata a baitin da ke kafin wannan in ce shari'a ga ta yi sharaɗin nata shi ne ya halitta jawabin na kuma zai ya halitta ya halitta rabi'in nasi in abu tsarinsa shi ne limanin mulmin zuba ya mutu in ji mu umarji na buga yake kakan mutane ta mutu mutane sai su koma ba sauran kasa ba sauran wadata sai tsinci والشهر الحرام وصانع الفرمة yana cewa shi ne imani shi ke hana faɗace faɗace shi ke sa a zauna lafiya wani musik ba adahu to wannan shi ne mahallin shahida an yada fi ne akan ya halik na biyu an yada fi ne akan fi'ilin da yake ya zo jawabi wata akwai dama biyu ko dai ake wani musika akwai dama uku ko a ce wani suka ko wani suku ko wani suku wani suku ba a da hu wani suku ba a da hu bizina bi aishin a gajin jari mai salahu salamu ko wani suka ba a da hu bizina bi aishin ko wani suku ba a da hu bizina bi aishin kamar kuma yana daga irin damar da na haihu zai bayar ilimin aluri ma ya ce duk yawon ba idan ka fuska ilimin aluri a iya amfani da duka illa iyaka inda yake akan gazina aka ce wani fuk aka sukuni zai zama wani buhashi ya faru kenan eh ita kafi da a yana bahari ne ke nan yata wani fuk ba da hudu guna ga aikin a jaddin zari na salahu tunamu ya fi bahari ya fi rubu eh to aka ce wani fuka ba da hudu guna ga aikin ya ta ila fake wani kisa ba da hudu gina da aishe ko wani suku ba da hutun da fata da ramma duk ɗaya ne dangane da arori tun da dai dukkanin su ya sami ne shi inda yake don mancin su ko ne kai wani suka in aka ce wani suka ba wani suka ba da hudu gina da aishe ya ina za ta tashi kenan mufa'alatin ya zama ba abin da ya same ta kenan to amma an ce wannan fit ba da huta a to sai a ce mufa'alatin sai ya koma mufa'ilin ya zama an masa mai kenan ya ake cewa da wannan jihafin eh wani jihafi ne kenan jihafin da yake sa harafi na biyar mai rasali a mai da shi fasiri ya ake kiran wannan jihafin eh a kabir a shafe na biyar ɗin gaba ɗaya sashi ne na biyar wanda yake sashi ne a shafe shi shi ne ƙabiru kamar mafa'ilin ya koma mafa'ilin ko fa'ilin ta koma fa'ili wannan ko ba shafe shi aka yi ba ba yana da wasu ne aka da shi sashi ne ake ce da shi asli ko wannan shi ake kira asli ko asli shi ne na biyar wanda yake ne matsali ya zama a mai da shi sashi ne ko a harafi na biyar zuhati iri uku ne yake aukar masa ko dai yana sashi ne a sashe shi ko kuma yana mutu harifi a sashe shi ko kuma yana mutu harifi a mai da shi mai jikuni wata zuhati iri uku ne yake shigar masa da harafi na biyu da harafi na biyar duk zuhati uku uku ne suke shigar masa da na hudu ko da na bakwai don tsoro yake shigar masa ko ya sa bi hakan na nan takwas ne mahallin su da harafi na biyu da harafi na hudu da harafi na biyar da harafi na bakwai to a shi ya sa aka ce wannan suka ga an yi zihafi ne kawai na asili an yi asili ne an yi asili ne shi ya sa da ko malamai a wuri sun yarda da haka kenan wani su ba da hu za mu riko da hansa da zana da aishin da ke rayuwa a jaddin zahar wanda yake yankakken baya a'a da alhamza a jaddi a nufi ake fara a alhamza a tsara sai jini sai biyu ba a jaddi zahari ne yankakken ba a lokacin na hutsa da mu da ba shi da tozo bai da tozo to salami da fili da nuni ko a nufi a lubbaki a jikin nuni ko kuma nuni ita taɓo a ƙarshe to wannan kenan shi ya sa da ita an ɗin da yake ta kamfiya ta tayin a shiga gurare da yawa har wani mawaƙi yake mata yaƙa sunansa da nan yake cewa ta fafar cikin na hau hafa malinto wa a fa'atu zihini lahu wal badar wa a fa'atu bakarar wa a fa'adahu da tsinin masa'il mai kulli fan siwa anna ko hala anna baban عليهم عفاء الله ما ليته لم يكن إذا إذا قلت هاتي لماذا يقال لست بآتيك أو تاتيا أجيب لما قيل هذا كذا أنا النسل طالب إرمال أمر وما رأيت لها موضعا فأعرف من أمر أن لا فقد كنت يا بكر من قول ما أفكر في أمر أكل yake cewa shi lamarin an dinnan ya rikitar da shi shi yake mafallan a nasu da afi fa'auta fiye ni me yasa aka ce ta fiye ni da nasu da afi ya ce an ɓoye an an ɓoye an ne shi ko bai ga an din ba in za ka aiki ka fito mana me zai hana ka fito in za ka aiki ba me sai ta ɓoya yake shi ga shi bai goje ba gare ta da da'ira aiki laha mawuri an ta'arifa min amri amma yake faɗar kitu ya bakaru yana magana da bakarul mazini abu amrul mazini ɗaya daga cikin manyan malaman na hau na farko wato almajirin fa a hafashu almajirin su da yanzu yake cewa musan na kusa ya bakaru min ɗini na uka kiri fi amri an daga tsawon yadda nake ta tunani a lamarin an ɗinnan an uban ya zamo hankali na ya tafi yake an ɗinnan ta wahal da su to ita wannan an kenan oho a wurare da yawa tana buya yanzu da wajen guri goma wurare da yawa tana buya ga wajen wajen guri waje akwai kuma inda yake wajibi na a bangwana ka akwai kuma inda yake ba dama ka buwa kamar inda yake ta zo bayan lamu ta alilu wajen mu kuma fi'ilin an kore shi da lamu to a nan dole an ta bayyana kuma ba dama a ɓoye ta kamar ni Allah ni Allah ya ƙuna to wannan ba dama a ɓoye wannan amkin amkin da take tsakanin ni da ba dole a bayyana ta ni Allah ya ƙuna ba dama a ce lila lila a dole a nan kuma a bayyana ta yasa ita an akwai inda yake dole sai an bayyana ta akwai inda yake dole sai an ɓoye ta akwai inda yake kuma ta yi a bayyana ta ta yi a ɓoye ta a kuwa ta duk wa'annan halayen guda uku sama da su sai ta ita an kenan to alhamdulillah ko sai na tafasar na biyu kenan ko إلى أن نين آل الدين فهاتها منظومة لغيره فالدين قد يطلق للإسلام فذاك السلطان فوق معناه الدين شيء المسلمين ma'ana ta biyu ta biyu shi ne sultanin sarki sannan kuma ma'ana ta uku shi ne dinin da za'i sakayya akan kira dini suratin tada ta mutum tada halayyar mutum akan kira dini wa'ada al'ada akan kira ta dini yuwajibu al'adari ruwa wanda ya saukai duk ɗaukewa akan kai shi ma akan kira shi dini wani ibada aka bar ibada aka kira ta dini zulmi kaskanci ana kira shi dini wada'u ciwo ciwo ana kiransa dini sun maƙaharin rijayar wani ana kiransa dini galaba yin galaba shi ne aka kira shi dini kaza ka tadabirin haka nan kuma iya tafi da lamari shi ma dini ne wa mulkin sarauta ana kiranta dini ma'asiyatun sabo ana kiranta dini wawa ra'un tsantsani ana kira dini ikirawi dole ana kiransa dini hisabu haka nan yin hisabi ana kiransa dini alqara'u hukunci ana kiransa dini wannan yinin al'adari akan kira kuma ruwa wanda yake yayyafi dini isti ila'i ɗaukaka shi ma ana kiran sa dini ka za ka tauhidu kada ka Allah ana kiran sa dini da hukumi hukunci ana kiran fa wato hikima ana kiran sa dini wa gara ta tafsiruhu bil hali ana an fassara dini da hali wa millati an fassara da wato addini ba wai sunan wanda Allah ya saukar ba in aka ce millati kenan eh min dini na iskali ba da rikitarwa da ta wannan su ne ma'anonin shi lafazin dini ɗin wajen guda 22 kenan ko ko sai mu tafi kan na biyu kenan ko na nafau ta zo kuma jawabi na ta nahau duk kuma a kowanne fili an za ta iya tsoya bayan ta ta masarci fili murari bayan an faɗe ta ta masarci fili murari to akwai wata aya a ƙur'ani akwai wata aya qur'ani wadda guda ɗaya ce aya aya ɗaya ce amma ta ƙunshi jawabi da aka ubata jawabin da yake na nahayi ne ta ƙunshi kuma jawabin da aka ubata jawabin da yake na nasayi ne wanda duk an nasarci a fili murari'in ko filan murari'an guda biyu duk an nasarce su da an ɗin shafaffiya bayan ta faɗin nan guda biyu to shi ne in aka in aka bari a ayar za ta fita ayar aibawa ne da su dubu shida ne kawai ko da da ɗari biyu da to da suna ne wasu ba ta ne haɗa aiba a su ana ne a su a yi ƙoƙari ko ba zai to kuma a suran ma dai ta wannan surar akwai inda yake lamul juhudi ta zo ya zamo an taɓo ya bayan lamul juhud ta na sarkike ne murari za ta fita a ita ne wannan lamun jihudi kenan to amma ita an kawo ta a misalan da muka a baya ya fata ko wannan ba ta zo ba ba a kawo ta a misalai ba ne kana wannan an kawo ta abin misalan da muka a baya ehu wannan ayar ita ma lamun jihudi لام الجهود لام الجهود وغسيان التنسيق فعلي مضارع haka nan wanda ya zo daga bawa ma kana Allah li yu'li akum ala al-ghayyat shi ma lamul juhudi ne to amma ita ayar da ake faɗa sura ɗaya ce da surar da ita wannan ayar yadda ya tafa guda biyu ta zo a aya ɗaya ɗaya jawabin nafayi ɗaya jawabin nahayi kuma ya zama duk ilimin rabi ne ya zo bayan a wannan su ita kuma da lamin jihudu ce lamin jihudu ce ta zo liyan shirin ka ta lamin jihudu ce a wannan ma tun tuku ma ce wadda take mai gabanta ma ce shar'iyya na ce sharɗiya to ita ayar a kawo ta kowa bari za ta kawo da ga shi a cikin suratul al'ami wa la tadarrubul lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أي كاشي ولا تطردي لا تنهيك تطرد hannu a an yi hannu ne me yi jawabin ta da rubu din anan Yahan fata kuna nuna zalimi na wannan fata ƙarshe ita ce jawabin nahayi ita ko ta farkon jawabin nahayi ce menene ma alaika min hisabi min shay'in wa ma min hisabuka alayhi min shay'in fata da wannan an kawo lafayi ne aka kawo masa jawabi ya zama an yi kirari da shi tsakanin nahayin da jawabinsa la ta ɗuridin lazina ya ɗuna rabbahum ta ta kuna liyar zalimina ba kai ba cewa za ta kori masu roƙon Allah masu koma ga Allah safa da maraice balle haka zama cikin azzalumai don in kai haka sai ka zama cikin azzalumai ma alaika min hisabihim min shay'in in laifi ma suke ai ba sai za a yi wa hisabi ba su za a yi wa hisabin laifin da suke fata da riba balle ko ka ce ai tun da za a yi ma hisabi a kan laifin su da rafa kore su kaga fata da riba jawabin na ne ba jawabin na hayin ba ne fata kuma shi ne jawabin na hayin ko kamar kuma har da yake ta zo a wannan sura da tun da wannan a sura al an'am ne ko wanda yake ta kunshi malin guhudi da ta kan inda ce na ma ta ne ne ne ne yana yana na nazzal na ne ne malaikatu ko ta kallahu wa huwa mawta wa hasra ala kulli shay'in wa la ma ta ne ne ne ne illa ma ta ne ne ne ne ma min shuhudi ne ya zo bayan sauran ruwa ta ma an ta buwa ba wujudan bayan sauran ta na sai su ne murali ko yaushe na haihu a tafi da shi a ƙur'ani sarki kuma hannun na haihu duk ta kuri da kai to abda ni zai yi ƙuri to in ce alhamdulillah na ya mutu tare wala tanzin da za ta yi fiti al'amala ka harif ala fatawa ta tafi tare wala tanzin da za ta yi fiti al'amala ka harif ala fatawa ta tafi tare wala tanzin da za ta yi fiti al'amala ka harif ala fatawa ta tafi tare wala tanzin da za ta yi fiti al'amala a cikin gaba da duk kan da yake ita an take ɗaya wujudan bayan ta da kuma bayan wayi to a wannan baitin ya kawo misalai ne guda biyu na kowane ɗaya daga ciki kowane ɗaya an kama misali ɗaya da ita faɗin da kuma wawo ka haris alasta ƙawa in haris alasta ƙawa ta tafi tara wannan nan gane da misalan da muka yi a baya ai ba na sai an ƙara bayani a kai ba ko nan fata zai jawabi menene uhuru tsallat ta tsawa ta fitara ta zo jawabin ne jawabin amri uhuru amri ne kai ta ɗanyi bisa tsoron allah kai ta tsoron allah
zamo abin da ke kan gaba a gare ka a wajen ka tsoron Allah in ta wannan zai zamo sababin a zaɓe ka ka zamo zaɓaɓɓe wajen Allah wa ya haɗi ilaihi mai yule wannan zai na jahadu fina na lahadiyar mahim subula na fatahata ra mahallin shahidin an taɓo ya bayan wannan tas fa'al ta fitara fa an ta fitara ya zama an zaɓe ka ta harus ana ta tsaya ta fitara yanzu na ta yi a jirabin wannan jimlar ya ke nan za a ce ƙwararri a cikin na fa'ilinsa ba mustafirin wujudan ko fa'iluhu mustafirin wujudan amma
على السكون فطوى مجرور يعلى وعلامة جوره الكثرة المقدرة ثم سنان
suna ne makasuri ana kabbara a lirabi a cikin karatun ne yake na ba'in ne magana kan makasuri shi na hari abdi wani fata kuwa fa wannan fatawa ma makasuri ne suna ne mai karshe a lufi fatu kutara ya ba'a lirabin wannan
harfi ne kenan ko harfi ne mabni duka fasu ta hutara wa alamatu nasbihi alqafa kana da ilafatan karshe ne to misali na biyu da ya kawo fa wala tarjin najata wa tusi al'amala la tarjin najata wa tusi al'amala kai ya zama kana kaunar za ta tsira alhali alhali tana nuna na aiki tare da nuna na aikin ka wannan yaron na ma'iyya ne tare da cewa tana nuna na aiki amma ka ringa zaton wai za ka tsira a'a ba kai ba duk sai dai wani in kana son ka tsira ka tsaya ka kyauta ta aiki Allah ya faɗa cewa in ka kyauta ta aiki shi ke nan in wani yana yana yana salatu na lalu ne wa ajiyar na sana amala wani gudun na sa ko rikira ba a tsarin salata inna la nuri'u ajran muslimina إنا لا نضيع أجر المسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد ولا يضل منهم وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن to a koyaushe dai aiki kyakkyawa ka tsaya kai ta kokarin aiki kyakkyawa kaskace za ka dole na aiki ka ce kuma za ka tsaunaci tsira لا ترجو النجاة ولا لا يتئنك kasu na haila ya ce shi ya sa ta rike ɗin menene na tsayinsa menene na rari ina gini ala ɗahan da haske ne ya yi an shafe wayi raja ya riju kamar da awo da o a fa'ilin safa wata turin jawazar ko wujuba wujuba wata turin wujuba a najataka مفعول به منصوب و و واو الوقوع حرف مبني على الفتح تسيء منصوب بأن من على كون جوبا تسيء بين كل فائلة محذوف مستتر وجوبا مستتر وجوبا نجاتك يعني وأمل الأمل الأمل مفعول به موصول
وعلى نفسه الفتحة السنة سنة من إنجاتكم قيشه سنة من وليك با منقوصي با با مقصوري وغاشكم ومفرسي وجرسي كثير فقرد وأرب wannan baitin ke ko mu sake maimaita shi shahidan da muka yi a baya wanne ne ne daidai da shi ihris ala taqwa fa tukhara wani shahidi ne ya daidai da shi a shahidan da muka a baya ko a aya qur'ani ko a baitoci na waƙoƙin larabawa wani shahidi ne ya daidai da wannan ne? amma wannan an ce masa du'a'i misalin du'a'i ne wanne ne ya zo daidai misalin al'amur wanda shi ne na farko a baitin mummun wani hawad'u wa salwa a remu hauruhu ne wanne ne ya zo farko misalin al'amur inda fashe ta zo da yabu al'amur ya na ƙusuhu a naɗan fasiha ila sulaiman fa basariha ya na fusiri tiri amri ne kamar wannan ihris din fanastariha ta ce ta zo jawabin amri kamar wanda wannan fata hukara idan da ce muna so mu kawo wawufa mu sa shi jawabin amri ba wai a wannan ba saboda wannan sababi yanki ne shi kuwa yana zuwa don ma'iya kamar ya za mu kawo misali قل وتصلي اها وتصلي قل وتصلي to kamar baiti mai ayon misali na biyu fa wala la tarjin najafa wa tusi al'amala shi kuma a la tanha an hulukin wa tashiya mislahu inda yake wa ta'atuwa wayi ne yazo jawabun nahyi wayi ya zo jawabin nahayi ya zamo an taɓo ya ta nasarsu tu'ulu murari an taɓo ya bayansa ta nasarsu tu'ulu murari a to in ko musamman wannan al'amala din na ƙarshe a ko za mu mai da shi al'amala na alhamza wanda yake nufin buri ya ba shi a ce mun kawo misali wanda yake zai zo shi al'amal din a ƙarshe al'amal na buri wanda yake ne alhamza ke ne al'amal to ya za mu kawo misali ya zama al'amal din ya zo a ƙarshe kamar yadda a wannan al'amal na aiki ne aini ya zo a ƙarshe za ta kunta salama وتطيل الأمل يعني وتطيل الأمل فكذا بكسالة جاشي كما تقول قراءة وجدة جدة تتقو قريبا جه أملك ko istahud fatabluga amalaka istahud fatabluga wannan aisha kawowa misali to ba mun yi asal ko ba za a karba aiki ba wanda ya kawo kuntu na ya til af'al al murad asal mawsuba wa sunna sibaha wa alamatan nasb عينت ما ياتي الافعال المراد اتى الموصولة واستناسبها وعلامة النصب abin da zai zo a kafa ka ayyana tune muradu an wanda ya ta'ammusu nasaba kuma ka ambaci mene ne mata nasara kuma ne alamar nasara na farko du'a ce ta qur'ani ya qala ya bunayyi la taqfu ru'yaka ala ihwatika fa yatibi laka shayda annan ina fi ne murari yace a gaba ɗayan a gaba ɗayan aya ce ne murari ai guda nawa ne da wanne da wanne da takashe da kuma ya do muna da fi'ilai guda uku a cikin ayar iyaka inda aka kawo nan akwai kala fi'ili mari amma akwai takasus akwai wakidu wanda su duk fi'ilai murari aini shi na farko takasus ya zo majzumi bisa nahayi la nahiya ce la nahiya ce ta gazanci takasus ga shi nan an masa jazima da sukuni ko a nan an yi fakki kenan wannan haka yake a qur'ani amma dan wani da tsarin larabci akwai wani wani tsari na faɗa ma wanda shi ma a iya faɗa haka ya za a iya faɗan wannan kenan ba lalle sai an faɗe shi haka ba haka shi ya fi fasa a ce lata ɗin kama a nan to amma akwai wata hanya wadda ita ma dangane da tsarin larabci ya halatta a faɗa la ta ƙussa la ta ƙussa wanda in an ga dama na a iya cewa ƙaƙa bayan la ta ɗin a iya cewa ƙaƙa la ta a iya cewa kuma ƙaƙa la ta shi yasa akwai hanya uku ta faɗarsa in an yi idgami akwai hanya uku ta faɗa har ya cewa la ta ƙufi la ta ƙufi amma wanda ya fi fasa a ce la ta ƙufa la ta ƙufa irin wannan duk ne wanda yake mura'ati in ya zo majzumi ko ko aka kawo fi'li amrinsa to akwai fuska a iya cewa rudda rudda rudda kitabi ko rudda kitabi ko rudda kitabi ko kuma aifacin sa a ce urdud kitabi urdud alayya kitabi to fa yakidu yakidu fi ni murari ne menene na tsayin sa
mansubi ne da da tazo wanda yake farka ji jawabin me jawabin nahai shi ne shi dudin ne alamar nasbarsa hakin nuni yana cikin al'afalin hamsa wannan misali kenan ko misali na biyu ma halakatul jinna wa laysa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'un wannan jumla gaba ɗaya fi'ile guda nawa ne a ciki da wanne da wanne da kuma da kuma da kuma eh shi yasa a gani guda biyar ne ko eh guda biyar ne a ciki akwai mari guda nawa guda ɗaya ma halakatu halaka akwai murari guda nawa guda hudu murari in nan kaka hukuncin sai yake marfu'ai ne ko mansubai akwai mansubai akwai marfu'ai uridu dai da na farko da na biyu duk marfu'ai ne saboda ba na su ko jazumi da ya shiga musu ma na su ya ba ta aiki don mata ke ɗanci da waje ɗaya ba ma uridu da ma uridu na biyu amma ya abu duni fa ya abu duni fili ne murari'i mansubi me ya nasarce shi yadda take wujudan jawazan ne tunda lamu kai ne wannan lamu kai ne shi yasa an din ta ya abu dini ne wannan an din murmara ce jawazan ba wujudan ba to ko menene alamar nasabar ta ya abu dini hasumi shi yasa wannan nunin da aka kawo ya sunanta nuna da ya kawo ce to an yi ɗini nisa wanda sai ka zata a zahira ce shi ma an da sarce shi ne da alamar nasarar hasin nuni sai misali na uku lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a wannan ayar muna da fi'ilai guda guda uku waɗanda ilmi ne duk murari'ai ne ko to menene hukuncin su dangane da irabi
marfu'i to shi na farko ne ya nasarce shi nan ce ta nasarce shi alamar nasla fa hasin wani yana al'afalin hamsa yana cikin al'afalin hamsa na biyu fatun tuɗu ne ya nasarce shi to an ce wadda take murmara wujuban ku wa ba'ada hatta haiku ma'ana ila ka amal lidarin hundi hatta tun kala a shi bula fa a ne alama rafa sa ne nisan sai aya ta hudu wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima a wannan ayar muna da fi'ilai guda nawa
guda biyar ko to da me da me da ta nilo menene a waɗanne iri ne fi'ilan dukkanin su murare aini to ya hukunci su na farko ne hukuncin sa dangane da irabi da me aka yi masa rafa'ar
me yasa kuma aka yi masa rafa'ar لتجعل من الناس ويجعل النبي فأن يتوب أن يتوب موجود بأنكو ودتك الظاهرة wa yuridu na biyu yuridu ta na biyu shi ko mai hukuncin sa marfu'u ne me yasa aka rafa'ance shi ita jari da himin nasiru wa jazib me alama rafa'ar ranna yattabi'una fa me yasa aka rafa'ance shi shi ma a nufin jaro da shi me alama rafa'ar annoni a tuni na ƙarshe an tamilu an tamilu ne hukuncin sa mansubi ne uhu da an wadda take zahira alamar nasirar asumini sai misali na biyar misalai hudun duk da aka kawo dai daga qur'ani ne amma misali na biyar ba qur'ani ba ne ko iyan mai juda gu'ar wahina ka faɗi wannan jawaban liman qala amsa ba da amsa ga wanda yake alwatani ya ɗokun ni majalisar ƙasar kuna kiran ku zuwa ku taimaka ke idan na juda ji a ruwahina tun da yake ko ƙasar mu na kiran mu lalle wani baiwa da rayukan mu wannan a wannan jumla idan na juda da a ruwahina filai nawa ne muke da su ne ko to kenan a ban da shi wancan jawabin alwadan ya da ikon din wannan iyaka wannan idan na juda bi arwahina muna da fili daya wanda yake mansubi da uza saboda ta zo a farko ko kuma gashi ta sami ittisali kuma fi'ilin wanda yake mustaqbali ne dama an faɗa cewa sharaɗin ai nasara da izan sai guda uku ne wa izan in kuddira tansib bi hal mustaqbala muttasilan aw bi yaminin tusila to sai na uku shine na hadisi ne na Umar sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه wannan hadisi muna da fi'ilai guda nawa a ciki guda uku da waɗanne iri na fi'ilan muradu'ai ne duka ko to mu hukuncin su dangane da mu'uradi eh latsin da ta iri ce wannan nafiya ce na nafiya ba ta ke ɗanta ba tana shigar da suna tana shigar da tsoro shi yasa ba ta aiki na nafiya ba ta aiki na nafiya ce ce take aiki shi yasa yuminu yuminu marfu'i ne da ramma zahira da ta gari da hinin nasu ne ya jago hatta yuhibba yuhibba fa da da an nuna rakan wujuban ما يهبك يهبك ده ده متجر متجر به من ناسب ايه علامة رفع رمى في بيتي نبقى وان بشير النوم baiti